بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجارنا من النار. لا تشكرون الرساله da aka yi magana a kan nuru takawa wa sulmatul ma'asi wanda yau za mu tashi nan ba ta hudu ko nuni ko babban tasirin da zunubi ke yi ko sharrin da zunubi ke yi wato a cikin zukata ko ko ga ɗan adam shi kaɗai kafin mu kai wurin da yake tasiri kuma ga jama'an da mutum yake cikinsu. Nan ba ta hudu shine azzalamatu fil qalbi wato shi sabo yana sa duhu a cikin zuciya zalama duhu idan mutum saban shi yayi yawa to zuciya shi za ta koma dulum cikin duhu ba yadda za a yi da haske kamar mutum ne ka kaddara yanzu ka shiga cikin duhu dulum buɗe idanun ka iya inda za ka buɗe ka ko za ka gani a badan fa innal asi yajidu salamatan fi qalbi shi mai sabo yakan samu wani irin duhu a cikin zuciyarsa haqiqatan kuma tabbas haka yake ba wai ma'anawi bane haka zai samu duhun nan a zuciya tabbas tushassu ai biha ai wannan yuhassu biha ai yashko yana jin wannan ana jinsa ana sa ya ji wannan damuwa wannan matsalar kama ya hasu da zalamatin lailin fahim kamar yadda ake sa mutum ya ji dukkan ya shiga cikin duhu tulum ba su kirin dare mutum ba zai ji ba ba zai ji cewa ya ya ji cikin duhu ba yadda zai ji da haƙi zai dan mutum ya shiga cikin duhu tulum sai an gaya masa ya shiga cikin duhu tulum ya so ɗauko wani abu mana kaga yadda zai shiga karo da bango haka ne ko haka mai zunubi idan yana zunubi sai an sa shi ya shiga cikin duhu zulum ta yadda zai tsayin abubuwan da shi bai ma san yana yi ba kamar yadda ka san mutum yana cikin duhu ya saba gama gama a ciki za a kawo haske shi kan shi ya ma shi wani da zai ban sani da ko ana ne idan mutum yanzu ya shiga cikin duhu zulum ya bi sanan ya sabo can ya sabo can ya karo da can ya karo da can in aka kawo haske har sai ya ce to me ma ya kawo ne nan ya aka ma da biyo ta nan har ya ce za a ma dai haukan ya kai hauka to amma tana na biyu to haka bai zunubi ne shiga cikin duhu haka zai rika yin magam magam a rayuwarsa ba hankali ba tsari kuma shi bai sani ba wanda za ku ne kuna ya fito ko kamar dai yana cikin duhu in an ce lailul bahim ana nufin kai dai duhu tulum din nan mai tsananin baki sai ba ce ta dare bahim sai an dai wannan ba kariya ne kare saboda haka wannan watasiru zalamatul ma'siya li qalbihi ka zalamatul hissiya dan haka sai ya zama duhun zunubin nan sai ya zama a zuciyar shi kamar dai irin duhu da mutum ya sani na dare in ya shiga cikin daji kai yau a ce ma mutum a ya samu kanshi cikin ɗungurmin daji mai rukuki sannan kuma a laftarwa ga magariba ta yi bayan ishani mutum ya ce gida yake so kuma ba irin yanzu ba da ma akwai wani haske haske kusa kusa da zai gani a ce tsakiyar daji da jima na wuta an yi lafarwa sannan kuma bayan nishaɗi ka je kana so ka shiga ko ka tawo gida ka ga masifa ka ce ka kwanta can ka kwana masifa ka taho bala'i ka rasa inda za ka sa kanka sai ka ji nan kamar ma ba bisa ka za ke tafiya ba saboda imam cewa فإن الطاعة نور biyayya ga Allah haske ne idan Allah ce mu je ka samu ka kana bin Allah ka gode ma Allah zaɓo ka kai amma idan aka ba ka duk wani abu na duniya gwada ka so wannan abu ne nake so mu dore mu gani idan ka samu kanka kana bauta Allah ka ganka wurin da Allah ke so to zaɓo ka yi amma dan ka ganka da wani abu na duniya ko na mulki ko na kuɗi ko na matsayi ko na wani abu na rayuwa gwada ka kai ba za ko ka kai ba ba shi ke nuna kai mutumin kirki da ne ana ma iya ba wanda ya ji ka siya wanda ya ji lalacewa ya ji ka kuma a kan wannan bangaren ashe ba za ko wa kai da shi gwada ba gwajin ne wannan ba za ba ne amma har in ka ganka wurin da Allah ke so wurin da Allah ke so kake zuwa to za ko kai shi yasa aka ce Allah bai yarda wanda bai so ya mutu a cikin yanayi masa biyayya in bai son ka ba zai yadda ka mutu ka nemi masa biyayya ba dole ka san mutuwan nan da ya sauke mutum daga biyayyan nan ya kashi a wani wuri daban sannan ya mutu saboda bai karbe su ba sai za ka mutum ba a ya fito ko shi ne wannan saboda haka wa kullum wal ma'asiyatu zalama ita ko shi ko sabo duhu ne shi duhu ne hatta'a nurun wal ma'siya zalama shi ko ka duhu ne da'a ga Allah haske ne duk sabta ka samu kai da subhanallah wa bihamdihi guda ɗaya haske ne wannan zaɓen ka Allah yi in Allah bai zaɓe ka ba ko ka ga masu yi ba za ka yi ba za ka ce bari ka yi in an jima in ba a samu ba in ba a samu an jima nan ma ta ka bace ba za ka yi ba وكلما قويت الظلمة هي عند wannan duhun yayi yawa izdadat hayratu to imon mutum sai ta karu gurgudan yanda duhun ke karuwa gurgudan yanda mutum ke maucewa kuma kwatanta kamar yadda na wani misali ka shiga wuri mai duhu inda yake akwai haske haske daga nan kana gani in an ce ɗauki wani abu za ka iya ɗauka gurgudan yanda kake ƙara shiga cikin duhu gurgudan yanda ba ka iya tantance komai haka ne ko to haka shi mazalmi hatta ya fasil bidai daga nan ne mutum sai ya koma ma daga nan maimakon ma ana tunanin ya yi daidai sai ya fara yin bidowi hatta ya fasil bidai sai ya fara fadawa cikin bidowi wa dalalati da fata duk wani abu na fata dan sai an samu ya aure duk inda ake sharholiya ta rashin mutunci ko rashin kunya sai kare ta wajen wal umur al muhlika sannan za ka gani cikin duk wani al'amari da aka ce masu yin shi suna halaka to za ka gani shi wurin ko bai je ba yana son shi yana son masu yin shi ko shi bai ne sai ya samu samu ta asufurar da bai je ba idan aka yi baya nan ya bakin ciki idan aka yi baya nan ya karfafa ma wanda suka yi sai ina ma da ya zo da abin da aka yi ya fi wanda suka yi duk da shi bai nan ko kuma yana sha'awar masu yin ko yana sha'awar yi ba yadda za ka ga mutum yana sha'awar sako ko yana sha'awar masu sako sai halakake ya halaka da shi ma ko bai musharaka ba a zuciya da ya halaka domin ya haɗu da su ya fito ku dole ku gane karatun nan yana da gatar hamiya littafin so muke mu gama shi amma saboda kallon abin da ke ciki muke bin shi a hankali mu ɗaukai a hankali don mu gane abin da ke ciki ai gorin sallah ne galibi muna so yau ta sati dai ne kwana goma shi ne asali amma wannan kwanan yi nawa kun ba sallah ke yanzu yau da zafi uku kenan ya ma ba zafi uku to tun da tun ranar sallah muka fara zo to goma ga wata muka fara to biyu ba da kare kada zai kai gardama bai su kawai don hankana wanda ne ke so ne kawai ba za a yi gardama ba wal umur المهلكة وهو لا يشعر sannan kuma bai sani ba duk sadda zai fada cikin waɗannan abubuwan bai sani ba ya fito sannan wa taqwa hadhihi zalama wannan duhun zai dinga karuwa ya dinga karuwa hatta ta zahara fil aini hatta bayyana a ido ana gani amma shi bai gani ba har sai ta fito mutane na kallo ana kallo ya fito abin ya fito a idanunsa yanzu da za ka ga idon ɗan mai luwaki sai ka ga wani baki a ƙasan idon na musamman an mai shaida shi ne damu da shaidar ba amma wanda suka gani sai dai dan suna gudun kada ba su ce da girgo magana ba amma wallahi su ka gane ta fuska a fuska shi sai ta nuna alamar shi ɗan luwaki to a wannan gidan za ka ga gidan shi ya canza ya koma kamar kun kamar mai shi ido kullum ya yi baki ya yi wani kewaye kamar yana shafa masa da saman kwalli to sannan bayan haka nan kuma ya ci gaba summa taqwa hadhihi wannan summa taqwa abun ya ci gaba da karfi wannan duhun ya ƙara karfi hatta ta'alu wal wajha har sai ta rike fuskar shi ma yanzu fuskar ma ko ina ka kalla ma a ina yayi alama wa tasiru sawadan fihi ta koma ka ga wani baki a fuskar shi yarahu kullu ahad kowa na sanar kowa ya kalle yana gani yana gane sai dai shi ne bai sani ba ka koma in kana da wannan littafin ka san ya mai yadda in ka gana ma ka ce mai kitab ka gana ma ka ce ko sai aljawab al-kafi ibn qayyim sai yi littafi ko ta قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ياتي إن للحسنة ضياعا في الوجه lallai idan mutum yana da kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka sukan nuna alama a fuskan mutum da fuskar shi ta yi haske saboda kyautatawa sai aka fuskar shi ta fita daban idan aka haɗa shi da waɗanda ba su ba ko haɗari suka yi duk an mutu aka za ka gano fuskan mutumin sun ke nuni talatan gane ka ma ɗan uwan shi nuni ne yana zuwa za su gane irin fuskar su su tantance shi daga cikin su ya faru da yawa ta wa nura fil qalbi sannan kuma ga haske da ake samu a cikin zuciya idan mutum yana da wannan zai samu haske haske zuciya shi tana ƙara haske yana ƙara kyawawan ayyuka yana nisantar muyagun nan fuska ta haske zuciya na haske wasu ya ta shirya sannan kuma Allah zai rika yalwata masa wajen abin da zai ci abin da zai ci wani ga gare shi ba rasa abin da yake a rayuwa ko ka kasa gano aikinsa kuma yadda ka kasa gano aikin za ka rasa ka kasa gano kuma yadda ake yana shi yana shi kila ma shi ka kwanciyar hankali ba samun kuɗi da yawa shi ne kwanciyar hankali ba amma mumkin Allah ya dama yana iya hana mutum ya ba shi da yawa kuma ya ba shi wadatar zuciya ba shi kwanciyar hankali amma ba dole ba ne haka wani in ka gan shi da makudan kuɗi sai za ka ji kana sha'awar shi ne koran nan sai da wani gaya mai yace ƴaƴan shi wannan da matan shi da wani ne kowa kuɗi ya ce wallahi shi dai yanzu kuɗin nan ba ma mora sai ke wada ma bai nemi su ba saboda ya gane da ƴaƴan shi da matan shi yanzu duk wani abu da suke mai saboda kuɗin nan ya lura da duk faɗan da ake in gaiso da ladabi da ake mai da gani wallahi saboda kuɗin nan ne saboda da an gama ladabin sai dai magana kuɗi ce ka fito dama ladabin na kuɗi ne za ka gani auna kuma masu kudin sun sani ai abokan suna ba su labari wani ya jima ana mutum ne kashe shi ma ya san kimitin su kashe shi saboda kudi sai ya riƙe ya yi ba su shi mai gadi ne amma kuma ya tafi su samu kudin ya za a yi su wulla shi na ka ba ku labari nan wani ya ce ya je wurin abokin shi a wulla abokin shi kuma ya raka wani ya ce saboda na gan ka ne na da da na so wannan abokin na sai na tuka shi na kai shi gida saboda ina tunanin yau zai tuka mota ba ya ce yana ma ya shi na kai shi nan ya ce in shiga ofis ya ana cikin bala'i ya ce wannan abokin nawa yanzu shawara ya zo nema jiya da daddare ya ga ana mitin ya zo gida ya tattar kawai an kawo ana mitin ya yi zuwa zo ga maman shi bai sani ba ya zo ya zauna aka gaggaisa aka gaggaisa ya daɗe daɗe jimle ba su komai ba shi ita shi zai wuce sama kada ko zai zabe sai wa sallawa man ya wuce sama sai tuno zai dawo na abun ka sai zo zai dauko sai da ana ta ko ba wanda yayi wanda ya taimake mu mun yi makaranta mun yi kaza mun yi aiki amma fa hajjin su bai kamata a yi aiki komai nan Abuja yana da kaza a gina ban san ya abun da gare ba amma ya rike aiki gaskiya su suna ganin in dai ba za a fito ta hanyar da za a bada ba to lokaci ya yi da za ku ɗauki mataki a kan shi matakin nan shi ne a wulla shi ya ce a wulla shi da koma da ake yi ya ce to bai sani ba ko yau ittifaqin da aka ce ai zartar da aikin ko ko za a yi gobe ko za a yi wani wallahi shi ne zai ga ma wuce ce ce ga abin da ya yi an shi biyu sun yanke shawara a wulla shi da yara saboda ya rike sun ko ba a nan garin muka san muka sani ba ba a tsirar suna ba amma a nan garin muka san yaron da ya tashi ya je kulla baban shi a sama a falo ya dogin diga wanda suka gani mun sani ya dogin diga da shi da shi ya yi gumin duniyar nan ya faci kan shi daga amma da aka zo daga baya kuma ba ta aka ce shine mutumin kirki shi ko kirkin mutane ba muka faɗi kai ne ka faɗi ba shi ko kirkin al'umma dan shi ko kirkin mutane suka zaɓa ya tafi wa kirkin su huta kai da kike wato wannan kai da kike da hankalin da ka gano wanda yawa baban ta kai na ga mutane kai tunaninka ya yi daidai da na amirul mu'minin Umar bin Khattab anan saboda ai Umar ne ya zo ya nada gwamna ko in karanta da kuna ya nada gwamna za a tura gwamna ya tafi sai zo a sakatarta wajen Umar radiyallahu anhu sai dan Umar ya fito dan karami shi kuma ya san Umar shi ya dauka zafin ko ina ne sai ga yaro ya rubo daga cikin gida ya zo dan baban shi baban shi ya dauka ya dora shi da kafa ya ce ya ma sumbantai ya kuma ci gaba da yin magana shi ko ya kalli Umar ya ce kuna ma yara haka ai ina da yara sai yawa ban taɓa ɗaukar wani rai rike a hannu balle ma hashin sumbance shi sai ce mai doman da takardar nan da ba ta zama da gwamna ya an shi takarda ya rike ya ce an soke ka daga zama gwamna ya ce domin wanda bai ji tausayin ƴaƴansu ba ya za a yi ji tausayin ƴaƴan wasu sai baka ji tausayin ƴaƴan ka ma su da za ka ji tausayin wasu kuma idan aka ɗauko ai kaga Umar yayi koyi ne da mafificin halitta tunda shi ma mafificin halittar na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ɗau yaro ya dora akan kafa ya sumbantai wani ya kalla ya ce kuna sumbantan yara ya ce ya ce ni ina da guda goma ko sama da goma ban taɓa sumbantan wani ba annabi ce to ai ba wanda za mu yi mu wanda Allah ya tsira tausayi daga zuciyarsa Allah ya wanda Allah ya riga da yi mai tausayi a zuciya mun za mu yi to na wanda bai ma ji tausayi ƴaƴan shi ba da za a ji tausayi to wanda kaga shi ne wurin ko nan ma raji ma wata rana wani yaro da ya taso ya tsara baban akan akan kujera da bindiga baban ka sai da ya tsari yayi gumi ya tsari Allah ne ya taimake shi waɗanda ke gida sun yi waje da gudu wanda zai shigo su gaya mai gida ba lafiya ni ya faru ce wani ne ya tsara allaje na nan ya tsare ta faru har ya ci yana tsakiyar masana ta gudu har Allah ya sa da shugaban ya kuma ta soja ya zo soja abokin shi ne ya zo da ya ji maganar sai ya zagaya cikin gidan ya kallo ta ina zai bullo shi dai kira da training ya samu ta inda ya shigo kawai yaron ya juyo ya kabar da shi ya fata bindiga ya ci Allah ya fada har ya yi tsari da inda yake ba ka duba hannunka ya tsare ka haka ya tsari shi ne ya abin da muka yi ma Allah jiya muka karanta cewa idan muka yi ta sabo za mu zo har wanda muke da iko da shi daga matanmu har ƴaƴanmu har wanda muke mallaka bawa har jaki da kake hawa ko mota da kake hawa ta gare ka ka zo hawa ka kamar an sa cikin ɗakin biredi musiba in kana baka in kana wada lafiya da ka shiga cikin mafi in gidanka ne ka shiga ya zama ma bala'i in baka cikin shi lafiya lau da ka dawo ka rasa kullu ke ma dadi ka fusatar da Allah ne dan haka duk wani abu na Allah yanzu yana fushi da kai da dalilin fusatar da Allah sai muke karanta ai ba ne da ya fito so da ka shine ne ke cewa wasi'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani sannan kuma zai samu mutum ƙarfi a jiki a baka ƙarfi ka yi aikin ban mamaki ibn qayyim nan zamu ga magana shi ma zamu aje littafin makarantu wata magana a wuri da kuma ya kawo za ka gani ya ce abun mamaki da muka ga wannan abun a aikace ya ce ibn taymiya zai yi rubutu daga bayan la'asar zuwa daga zuwa magariba wanda mu wani ya kwafi rubutun kawai zai iya kwafa shi cikin kwana bakwai ka kalla ko ka kwafa mana bakwai la hawla wala quwwata illa billah wallahi zai yi rubutu daga bayan la'asar zuwa magariba a ba wani gwanin kwafar rubutu ya kwafi rubutun kawai zai iya kwafa shi cikin kwana bakwai shi kuma da kai ya kawo hujjoji daga hadisan manzon Allah da Qur'ani da ayoyi da hadisai ba ka iya kwafar rubutun da cikin kwana bakwai kuma ya yi cikin aure da zama na aka zuwa magariba amma kwararren mai kwabar rubutu ya kwafa kawai ya kalli rubutu ya dubiye ya sa a wani gida ya su kwana bakwai ya haka ya haka kowa kwanfil badani za ka za ba shi ƙarfi na jiki ya ɗaga kala in aka tashi lafila ya fara sallah sai ka gaji sabon duk abin da aka fara sai an gaji an gaji balle ma musafir dan ya zauna bayan sallah asuba ya kama karatu yana nan har sai lokacin duha ya yi akala kowa ya sallar duha ya ci gaba har lokacin azhar ya mazo ya shiga cikin gida ya fito ya sallar azhar ya koma gida ya dan ci abinci ya kalula ya dawo daga lafiyar cikin hakan dare yana nan a wajen bai gaji ba sai dai kai ka gaji ka sauka bacci amma shi yana nan amma saboda sun bi Allah tabaraka wa ta'ala kuma nan makaranta da ku wanda ya kusa shekara ɗari an shigo cikin jirgi da shi ya zo jirgin bai tsaya ba ya ga yana tangal-tangal ya tsalle ya jira mutane suka ci mamakin baba tsohon tsohon da kai kana iya tsalle ya ce ya kai mu da muke da kuruciyanmu mun tsare gabobin mu yanzu Allah ya tsare mana su ba mun tsufa mun cutuce wannan dokokin Allah ba sadda muke da kai yanzu da muka tsufa kuma Allah ya tsare mana su wanda kuma karanta idan wancan wancan tsari ya ma sunan shi wannan na a ba a ba ba ba wannan bane wanda aka zo gidan shi ana neman a gan shi dan shi ya fito tattali ne kadari ne shi ma dan shi ya fito dan ya fito ya zo ya gan shi ya zo tsaya ya gurgura shi ga wannan ya taho daga wata nisan duniya ya zo ya gaba ba sai ga kan kofar gida ya ce kai ne ya ce na nima ne baba na ne ya ce to shi kenan ma bukata zan wuce ya ce saboda me za ka wuce ya ce na yi mamaki ya ce to ai ko kai na gani ba babanka ba ni a gani na ba na iya ɗaukar ilimi a wurin ka dan ka su ba kila ka mamanta abubuwa balle babanka ya ce to shi gaci ba ta ga abin mamaki ka ji ka ga baban na ya je ya ga baban ya je yana zazzago mai magana ilimi sai ta mamaki ta ce kana mamaki sai na yi mamaki ne a irin waɗannan shekarun da ce baka mance kana faɗin abu yanda yake na yi mamaki ni da na yi tunanin ɗan kama ba zai iya yi wani abu ba yanzu sai ce ai ba haka abu ne jama duk lokacin da kake da kuruciya ka kiyaye dokokin Allah ta ba ka ta'ala sai tsare ma dokokin kai tsare ma komai na bayan ka fi kuɗi damu da su ya fito wa naqsan ai wanda ko ya zama shi abin nan ne wa mahabbatan ai fi qulubil khalq sannan kuma Allah zai sanya ma soyayya bayan Allah na kirki ba sai na banza ba amma bayan Allah na kirki na kaga suna son ka a irin wannan lokaci wani ba ka taba ganin shi ba ma sai ga ya tafi da kai ya gaisa da kai sai ce ma gaskiya yana son ka ko za ka ba shi lambar shi lambar ka shi yana sha'awar ka ka burge shi ka rasa abin da kai ka burge shi Allah ne ya sa wannan aka taɓa ganin ka ba wa idan ce na son ka wani ko idan ka ga malmale ko wani zama aka ba ka kusa da shi kana nan za ka ga ko yayi abu na tafiya kan zaune ka rasa abin da kai ya kan zaune ya ga tafiya ko masu kujere ya ba wataƙila ba ta kasa ta kusa inda kusa ne zai kashe wataƙila so yake zuwa kusa sosai a'a yana iya tashi ko ma kujere da ke baya nesa da kai kan inda aka ba ku bi kai masa iya yi ce ka tsakanin kai da shi saboda ba ka san Allah wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh ita ko sabo munan zunubi laifi kuka in abu biyar aka lissafo ko to aka san biyar kuma in an juya idan mutum ba hasana yake yi ba shi kuma zai fuskanci matsaloli biyar wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh mummunan aiki yana haifar da baki a fuska wa zulmatan aitul qalbi sannan ba haka nan da dukkan zuciya kaga shi shi mun nan ko wa wahana fil badani da rauni da shi yasa za ka ga waɗanda suka fi kowa zunubi suka fi kowa kuma rashin lafiya kullum suna asibiti kai in ma suka dawo gida ko ba su je asibiti ba wallahi ba sa bacci da sun shan baya
mutum zai bacci ta ɗebo wasu kwayoyi ya sha je wajen likita ya bashi wasu kwayoyi ya ce kullum za kwanta bacci ka sha guda uku sai in ya sha su zai iya bacci in ma ka ba zai bacci ba wani kuma ma gaba ɗaya sai a ce mai ma a'a ai ma yanzu dole sai ya rika tafiya da haka in zai kwanta dole sai ya gudu sannan yake iya bacci saboda haka sai ya samu ɗan ƙaramin fridge ya ajiye a cikin ɗakinsa kawai ya rika kare giya yana shan wuski yana shan kiyoyi ya rika tsawo su a boye ya je can kantin su ya rika cewa inabi ne yake tsawo zai je tsawo kwalban nan ka ganta ya zo ya sassa tsora su in kai magana ya ce ha wannan an inabi ne baka gani ba da furus da furus ake yin shi to dama ba da furus ake giya ba giyan da ake yi ba da champagne da ne ake yin ta ba da inabi ake yin ta ba
to sai ka ga hoton shan kai ba ka zani ba sai ga hoton inabi a jiki zai ce ma ai furus ne saboda ƙara jini da bugar da kai
sai muka gane ba mai duniyar ba mai kowa ba shi zai gane ba shi bai sani ba a mai wayo
ina waye saboda bai iya bacci sai ya sha ta kullum sai ya sha
in bai je asibiti ba to zai sha kaya a gida in bai sha kaya bai sha giya ka kwanta
ne ya bacci ba ka wani ba in ya fara bacci kuma ba lokacin tashi tunda sai da ya bugu ya kwanta to haka ba zai tashi ba sai sanda abin ya tafi haka wannan wa naqsan fi rizqi sannan kuma a takaita arzikinsa ko yana da shi da yawa bai jin daɗin sa ba rashin samun shi bane matsala ana iya samu da yawa amma mutum sai dai ya tara ma wasu su su ci amfani shi bai ci amfanin ba ya yi aiki tukuri ya tara su kuma wasu su yi aiki tukuri su kwashe
ko kuma yana nan shi da amfana ba ya zama kuɗinsa su zama kuɗin lukudi ga kuɗi na bala'i amma na lukudi in ba a koye ba sai an saci kuɗin a iya dinka mai riga na san kun san mai kuɗin lukudi musamman da suka kai shekaru mai kuɗin lukudi profesa in yana da biliyon bai iya sayan ko sai da safe ya sai an sai mai in ba a sai mai ba ba zai saya ba haka sai mai kuma ya gane kuɗi shi ne sai kuka na amfani kuɗi rigar shi sai dai sa ta shara ta yi dukun dukun sabulun da zai wanki sai dai a fata a saya a mai wanki amma in ya san kuɗin da aka ɗauka aka sai sabulu ya fi ne Allah shi ne ka taɓa mun kuɗi ya sai kuɗi ran ka san kuɗin da kuɗi shi ne maganar da ake gana kaji mai kuɗin da kuɗi ko shi ke da kuɗin garin nan bai iya sayan ko sai a cike ta ko in zai sha shayi ya sha da madara sai dai sha lipton shi ma lipton ne a bashi ko ko a kawo bai sani ba in ba ka ba zai gyara zai iya cin miyar shi ba gishiri
balle ma kai magana na zai iya ci ba gishiri sai dai a kawo gishirin a sa mai bai sani ba in ya so kuma zai ji daɗi in ya ci amma kai zan kuɗin shi amma in ya gane kuɗin shi ne aka sai a ciki ya ciki ne mun kuɗin ka ɗauko kuɗin shi ka zo mai gishiri ka sa mai ko ka ɗauko kuɗi ka ɗauki kuɗin su kuka kai mai kwarar shirin zai dama to ki alama ta da ruwa in dai sai ya kai nono faɗa ma da ruwa na
yawwa ta saniya ita ma da tarsin ba sauwa zai ba in akwai dace kusa da gida ce a dai can a hau a ɗebo saniya a dama mai rita a hau zai ta ba
wata gona shi a sa amma a ɗau kuɗin nan a tsaro wala ba zai ta ba in kuma ya gane sai ya tsine ma kai daga farko na wanda ma bai zagi shiri ba a cikin ƙarshe ba ka ci tuwo zai zai za na ni ba ke shi ko shi ya sa takalmi bai tun kai rikin kwato idan an haɗe yaro zai sa ne ba ta ci zai zai zai yi takalmi ba riga ba aka ce ma idan aka zo rigar shi za ka rigar shi guda ɗaya sai dukkan dukkan sabulin da za a wanke ta ma bai ta so mai ba sai dai ba so mai ba bai sani ba to ina magana takalmi
kuma ga shi da kuɗin da bai san ya yawan su ba
to kuɗi ne wannan an samu kuɗi to shi ne wannan dan kada ka ga wani da kuɗin ka ce to ai shi ga shi kullum zunubi yake sai ga kuɗi nan ba iyaka ba dole bane dan ka ga kuɗi da iyakan amfanin su ba dole bane sai sai ya zama shi ne mai su ne masu shi ba shi ne mai su ba a za ka zama su a yau masu hikima su ce a Allah ta hore mana kuɗin da mu ne masu su wanda su ne za su yi gadin mu ba kuɗin da su ne masu mu kuma su muke gadin su ka samu kuɗin da kai ke da kuɗin sarrafa su su ke gadin ka ba kai ke gadin su ba in ko ka zama kai ne mai gadin ka su ke da kai ba kai ke da su ba ka shiga uku shi ne magana don wani wawan an magana sai sai to shi ya ga wani babu zubin da bai yi kuma ya fi kowa ko a kasuwa ka kowa kuɗi a kasa ba shi bane wannan ba shi bane ma'aunin
kai da Allah kai yau haushi ka ba take jika sosai ki ba ki ga wannan kai ai ka fita daga layin da kai da wannan dole yau magana da na kwafi shi na ba kula ma ni wani dai yau magana na ba wanda ba a tare da shi kai ka da wannan na abuwa kai ma ka dono kai shi tun da ba kira ka ba kuma so kake hada uku to
dan gida ake wani ya magana inda ita in babu mu gaba na waɗannan ba kayan tsari ne yawa kai kan yi ma ko sai da ba kai yanzu ka ce kana hada ko mu kai ka magana ma na yi kai ka dace gidan nan yau ai yau da ma wannan shine ma a ba ma ko bane da ai ai daga cikin mala'in ai wannan sashi cikin babban masifa ba ko ba ai daga wannan ne ma za su ai masifan ne wannan babban ce ne yau ko to shine ai da wannan yara ne ai ya wuce ko ai bala'i kenan daga masifan kenan ai zai shi ne bai ma ai yin manta ne sai da aka yi magana wanda ke da irin wannan abu ai bai ma sun yi shiga cikin mutanen kirki in ya shiga darsi ya shiga masallaci ba cikin mutanen bayan Allah da masallaci ta san ya kawo wanda ke ciki ba ce za mu kai sama mu ba wani aka hana mu zuwa ai ba ka san iyawa ke ciki ba wani shi ɗaya ne saboda shi zai da muku rahama ta abada in ya ɗaga hannu ya ce rabbana atina fid dunya ya kama Allah in ya ya harsa duk saboda shi da ya ce atina nan sai ka shiga cikin harsashi saboda shi Allah Allah ya karɓi bawa ne daga cikin bayan Allah akwai bayan Allah da Allah yana jin kunyar
in dai za su daga hannu su kira shi ba su sauke hannun nan sai ya bada
ka san kuma kowa ne ba kuma suna na a masallaci ba a rasa su kada ma ka kuskura wata rana ka ce babu yin jam'i ka ce ba sauran mutanen kirki ko ba sauran bayan Allah mummunan wannan ja musulunci wanda ya haka ma a cikin aji ba to aka yi mai dukan ja a mai ladabi sosai sai wannan magana ya ce yanzu duk mutane sun lalace ba sauran mutumin kirki wannan mummunan magana ce ba ta da kyau saboda akwai bayan Allah ko ba a gano suna to ka ji ma
wa bughatan ay fi qulubil khalqi sannan kuma halittu da jajin hauje kowa zai ji bai sai ko ya ga ya zo na sai shi dai mutane duk sun tsamba mai ya rasa abin da yi musu
to wa tuhinul qalb wa tud'ifu wannan zunubin yakan raunana zuciya yakan rage masa ƙarfi ya sa zuciya ta zama ba ta da wani ƙarfi duk inda aka ja ta nan da nan na tare amma wahanul qalbi shi raunin zuciya fa innal ma'asi la tazalu tuhinuhu sako ba za su gushe ba suna ta farfata zuciya suna raunana ta hatta tuhila hayatuhu fil kulliya hatta tuhila hayatuhu fil kulliya har sai ta cire mai sakon har sai ya raba zuciyar nan da rayuwarsa gaba ɗaya ta koma matattar zuciya ce kawai ba ta da wani amfani
ya fito to mu ɗan tsaya nan mu ci wani mu ji abin da ibn qayyim din ya faɗi a cikin wani littafin sa al-fawaid duk da dai dama mu ganin laki ta kawo kenan wannan an gutsuro shi ne daga cikin wannan littafin qafirru ila Allah shi ne littafin ta'alif Abu Dharri al-Qalamuni shi ya littafin wace wa ya qaumin la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah littafin dai shine fasiru ila Allah littafin ne sananne amma magana ibn qayyim ya kawo mu dan saurare ta kadan kafin mu koma can sai ta raba da fa'ida yace shi ma a littafin cewa yayi wato asaru tarki dhunubi wal ma'asi shi ma kan abin da ya magana ke sai sai qala ibn qayyim rahimahullah ta'ala ai dole sai da magabata dole sai ai ba wani abu da zaka zo ka dauko yanzu ba ka hado da tun daga manzon Allah ka dauko in ba Qur'ani ka kawo ba to ai ko maganar da hakan manzon Allah magabata in ko ba haka ba sai dai ka cika shafi ka cika shafi ba iyaka amma ba ba ba an koma haka da ba wannan ciki ga masana sun san kawai wannan bola ce kawai ta kara shi
don duk wanda yake so ya yi abin da za a karɓa hannu biyu kuma abin da yake nagartacce a ta amfani da shi la budda ya jingina bayan Allah zuwa ga littafin Allah ko sunan manzon Allah ko abin da magabata suka fahimta na kowane littafin haka yake tafiyar magabata duk abin da za su za su kokari su jawo ga waɗanda suka magabata ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce ga sahabbai ga abin da magabata suka fahimta a kai
ya fito ya ce ibn al-qayyim ya ce ga abin da ya ce subhanallahi rabbil alamin baki ya tabbata ga Allah ubangijin halittu ya ce law lam yakun fi tarki dhunubi wal ma'asi illa iqamatul muru'a ko illa iqamatul muru'a ya ce ko da ba komi wajen mutum kada ya zunubi a ce ko ba komi wajen barin zunubi sai dai a ce mutum ya tsere mutuncinsa a ce mutuncin wanda bai zunubi yanzu wanda ya zo yana yanzu misali nan muka ba da misali aka ce wani ya daina shan giya ta dalilin aiki ta dalilin aiki kawai daina shan giya yana shan giya yana shan giya kullum ya zai tambal tambal
wata rana yana da yaro yaron nan jarumi ne idan ana wasa da yara ba yaron da yake bugai to inda aka haɗu da shi da yara sai dai a ce ya bugi wani
amma ran nan da wani yawan gai ta dalilin baba sai fashe da kuka bai zo kai ba
za su yi faɗa da yaron ya cikume shi sai yaron ne ya ce eh ko fa dai duk dai mu dai duka ba ba da wanda baban ta ke zuwa shawo giya da yawo yana gangaji a ciki amma kai baban ka kullum sai dai sha giya yana tambal tambal baban na ji da ya dai ka sai garin na ya fashe da kuka saboda wannan maganar da aka yi mai ta baban shi yana shan giya yana tambal tambal sai yaro ya fashe da kuka sai ce ta
lalle abin da ya sawa da kuka ba garin wani
yaron da kullum da an kawo kare shi ya doki mutum ya yi ma wannan duka ya yi ma wannan duka amma yau an ce kai da magana ya yi fashe da kuka
magana nan babban ya ce to wannan abin da ya sawa da kuka yau ya bashi daga yin sai kara saboda yaro ba taɓa kawo su cewa shi ke kuka abin da sai dai an kawo kara ya zuwa yin mutane duka yau an ce kai da magana kawai ta mutunci ya fashe da kuka yana yaro ya ka gani da neman aure bai ba yana yaro yanzu an mai maganar nan yayi kuka da neman aure yayi aka ce wannan za a yi ke ba ba na su aka dawo aka bincika ko da aka tura ko ku da kuka ko ka da zuwa wala baka a ce da kai aka tura shi ku tambayin mai aka ba ku kwana uku ku dawo bayan kwana uku da dawowa kuna ce za a yi sadaki a sa rana da suka ce to da Allah ba za ka kai hakuri muna ganin mutuncinka amma wannan yaron da ka zo mu ba mu san shi ba amma mun san baban shi kuma kai ma ka sani shi ma baban nan nashi kai yanzu tsakani da Allah baka san shi ba sau nawa ana ganin shi a kan titi kwanta a jagiya ya buɗe in ka tuno ka fi gobe ka rufe maka joni a maka wannan magana ƙarshe ma in wani gaskijin ya san ka ba zai tuna da abokan ai bai kamata ma kai ma ka zo ma neman wannan aure ba a matsayin da tun da ka san ba kai kuma na san ka a matsayin ka ma ƙarshen ka kasa da baban nan nan ka kuma bai tuwa ko ya ka ko baka taɓa ba kafin ko mu kai ne a ce ɗan nan zai ce na cewa ana kuturai ba wannan magana ba kuma ka san baban ya barka sai ya Allah ka tare da shi to ya ji kuma tura ka ya ka ji wannan aike
shi ne ce ko ba ko wajen barin zazzabi sai a ce ma akwai tsara mutunci a ciki shi kadai ma ya to ba shi kadai ba ne ya ce ya ce wa saurin al'arzi da tsara mutunci a ce ka tsara abin da ka wannan maganar ya kawo ta nan ba ta ne ta kitabul fawa a ta jawabul kafi ne ya ce nan na farko amma sai ya ci gaba da kawo sauran in an kai karshe za ka ji shi kuma alfawai ne da ibn al-qayyim ne a nan ya ce in duk baka da su ka nemi wannan guda ɗaya yana nan wurin ita wani gashi nan cikin gaba wasunul ardi da tsara mutunci kare mutunci wa hubbul jahi da tsara fara'ajinka in kana da kare mutuncinka kana tsara abu kana faɗin magana kai kuma wancan maganar da na faɗin ma in ka je wani wurin kaje da wanda ya tura ka da kai da aka gani ana iya cewa ai mana abokan yadda ka san ya gidan in ka ba shi mu ma nan mun ba ka san gama me yasa kai ma kuɗi ba ba ku a tsaya ba sai ai tun da ka zo magana ta gaji to in ka tura wanda ka koro ku ba kai dai mana abokan ka ka gani ka je kuka je magana na aka ce amma ka ba gaskiya ba ka ba mamaki da aka ce wani ne zai turo ga kagoran ka nema mai magana gobe da aka ce ma da Allah mala waka zan fuska bayan sallah ka ka yadda ya fito wasu yana tilmani sannan kuma zai sa mutum ya tsare dukiyarsa ba ta toza ta dukiyarka za ta yi albarka in ka tsara wanda Allah ya ce الذي جعله الله قياما لمصالح الدنيا والاخره wanda ko Allah ya sanya dukiya ita ce gadon bayan da za ka nemi duniya da lahira da ita mai hankali idan Allah ya riga ya ɗauki dukiya ya ba ka da kuma malamai na magana cewa kamar ya ɗauki kullum aljanna ne ya ba ka idan kana so je ka buɗe aljannan da shi in ba ka so wurga ko ka kusa da haƙoran na ko buɗe ai ba ba da ya gama yawo ba gaskiya ko ya buɗe kai gidan ma bai buɗe ɗaya gina ya fiye da musulmi kuma kulli ne kuma abin nan zai ce buɗe ɗaya buɗe ɗaya gina ya gana ma ya buɗe aljanna ya gana ma ya buɗe wata gina ya juya makullin ya koma sai ya ce buɗe ya saboda ya kuskura haƙoran ba inda zai buɗe ta gidan wuta to haka abu ne shi ne nan ya ce wadda duniya dukiyar nan ita za a tsare ba ita wadda ita ce siyana kara kariya allazi ja'alahu Allahu qiwaman wanda Allah ya sanya shi shi ne kamar gadon baya ko bango shi ne tsayuwarka gaba ɗaya shi ne yadda bi mafalishin duniya wal akhirah wa mahabbatul qalbi sannan ya sa maka mahabbatul qalbi alaitu suhuka zaka ga suna son ka in ba su ganka ba kwana biyu kwana uku sai su tambaya in ga wani ba ai ba kuɗi ce ba su ba in ga wani ba kwana biyu ko har ya ganka ma da kai ce su wani kwana biyu lafiya dai ba ni da lafiya insha Allah so ka Allah ka وجواز القول بينهم sannan kuma in kana cikin su zaka ji kana da karfin hali zaka yi magana su ba kuma suna za ka yi magana in ka shiga cikin su aka yi ta magana ba ka ce komai ba ce wani ba ka ce komai ba saboda suna ganin in kai magana na su fa'idar su wannan duk za a samu wa salahul ma'ashi sannan rayuwar mutum za ta zama mai kyau ya rayu lafiya lau ya gama lafiya ba abin da ya fi wannan na sha gaya mai shi diskus ba a cikin sa zai addu'a kullum a masallacin da Allah ta samu wani lafiya wannan rayuwa Allah ta samu zaman lafiya duk wani abu da zai zo ya juya wannan rayuwa ta juya da Allah ta sa rayuwar nan ta juya da muna da imani karshen mu muna da wani Allah ya tsaka wannan magana ta tana da gaya kan miya tacci da nabi ba da kalma ya sa lafiya ya wani yanzu kai su da suka aka tabule su kafin wannan da ka gani da ka kalli wannan masifan kalli Allah da suke zaka gane cewa ashe wani abu ne suke hange zai ittaqu shiratatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah to haka wannan shine abun nan sai ba shi rayuwa wa rahatal badani sannan jikin sa ya huta baya kullum asibiti kullum kan baya nan kusan mutum wancan ne wa quwwatul qalbi sa masa ƙarfi a zuciyarsa ba shi da tsoro ba shi da kaza duka zai iya bautar Allah ba ya gajiya da wuri wa tsibin nafsu da jin daɗi a ransa zai rika jin hankalin sa kwance ba ya jin kullum yana jin tsoro da leda ta ɗaga ya wuri wa na'imul qalbi sannan a sa mai ni'ima a cikin zuciyar hankalin sa kwance wan shirahu sadar sannan kullum kirjin sa ma baya bakin ciki ta jin zafi yana jin damuwa والأمن تأمن في من مخاوف الفساق والفجار باروي يريك جن سورة لا لا باتسو لما بين ما مدس باروي شيدا سورة ماتسي إن سن كي سماسنا وغانا سيريشو وغانا يغانا يغانا يغانا مغانا ريكي حرام ريكي الله يأتي مزان الله يأتي مغانا سيئاتي يغانا قريش سكيدي وقلة الحمد فنزاق تجانا فتنم شلاموها لا تتكيسا من إيجا والغمي da bakin ciki hammu damuwa ya zai faru gobe me za ka yi gobe ya za ka yi gobe hammu kenan gwamnu yanzu kana tunani a cikin yanzu menene damuwa ka damuwa huzunu jiya damuwa ta jiya kana bakin cikin abin da ya sulle ma jiya huzuni shi ne farko jiya gammu yau hammu gobe amin ya rabbal alamin za ka gani a nan gaba magunan da shi to da ka za a kare mutum da waɗannan gaba ɗaya hammu da gammu da huzuni duka babu wa izun nafsi an ihtimali zulmi sannan kuma za a samu mutum daraja ya san mutuncin kansa bai ɗaukar kaskanci ina fata gane ba cewa aka yi kakka kankan da kai ba cewa aka yi kakka ɗauki kaskanci ina fata gane mu lura da wannan ɗaukar kaskanci daban tawazu daban tawazu shi ne kakka ɗauki kanka cewa kai ka ko wani ne kai amma kuma kakka ɗauki kaskanci ya fito ko bambanci shi zai zama haka sannan ba haka nan ba ya ɗaukar wannan wa sauni nurin qalbi an tasfa'ahu ay zalamatul ma'siya sannan za a kare masa hasken nan cikin zuciyar shi ba za a bari hukum ba sabo ya fitar da hasken ba hasken zai zuwa kenan hasken da ya samu na zuciya to ba za a bari ba za a kare shi ba za a bari sabo ya fitar da hasken ba kamar su talata ce ba za a bari iska ya zubo ya bushe da wajen to hasken da ke cikin zuciyar shi ba a wani sako ya shigo ya bata shi ya fito wannan ba cikin wannan ne wani kuma ta babu zai karanta yana da kyau sannan ba haka nan aka ce wa usuli al makhraj lahu mimma baqa ala al fusaq wal fujjar sannan kuma za a bashi mafita duk lokacin da wazo su kajirai suka tabbabe shi shi sai Allah ya bashi mafita ya zuga Allah ke su rasa yadda aka masu kan nan da ba sa son ai daidai ba sa son yi daidai sai Allah ya ba shi mafita su sama ma in sai na tsallaka in tar hanya suke cin rashin ta hanya daidai da su gida ma'anawi auki wa tasiru rizqa alai Allah zai rika sauƙaƙe masa yadda zai rayu min haisu la yahtasu sai da bai tsammani ba sai ya san ta inda zai rayu ba sai ga yana ta rayu har wani ya ji mamaki in ma ya baka tayin yana tunanin ran da za ka mutu ko ran da za ka zo gidan shi kana kuka ka shekara sai da lafiya sai ka ce ka shekara shekaru ka taɓa ka bai shi ba. وتيسير ما عسر على أرباب الخصوص والمعاصي أسوق كامي أبن ديك da wahala masu sabo wata suci shi sai yi abin da suka yi suka ta'ata shi in ya zo sai ya yi cikin sauki wata sai da sa'ata alai sannan a sauƙaƙe masa kuma sauki in ta bauta in ka gaishe yana sallah in ka gaishe yana karatu in ka gaishe yana karanta qur'ani in ka gaishe yana ibadoji inda azumi ne inda wani ne azumomin nafil fili biya bika kaza da yadda akai kai kana ganin kafi shi karfi kafi shi kaza ka amma wajen bauta ba kai ka musu ba Allah dai so ke ne wannan saboda Allah ya karbo to da shi Allah idan yana son ka zai sauƙaƙe ma hanyar da za ka zo kusa da shi ne in bai son ka zai nisantar da kai ne gare shi ba zai yadda ya kore ma hanyar da za ka zo maka da shi ba ko addu'a ce in ka ga ya bari ka daga hannu ka kira sunan dan zai baka shi kawai in ba zai baka ba zai bari maka rufe ba ko wasu zauna suna yi sai ka tashi cikin ka to shi za a hore mai wannan wata fili kenan wata yasiri da ilimi sannan kuma a hore masa ilimi in an zo karatun ilimi zai gane in ya ɗauka ya karanta ya gane in ana magana abin nan matsaloli masu son wahala ya gane daga Allah wa sana'il hasana fil nas sannan kuma duk inda yake cikin mutane ne masa yawan mutanen kirki su ne masa yabo na kirki suna masa ya zauna cikin su wanti sarihin lahu sannan kuma suna taimaka a shirye suke su taimake shi in sun gan shi cikin wani hali ko a shirye suke su taimake shi wa hidiyatun lahu da kare shi ba su yadda dafa mai mutunci kana taɓa shi za su ce ba zai yi ba ai ila udi ya haɗe an cutar da shi au zulima ko aka cuce shi ba za su yadda ba aka fito suna ba su ba su yadda ba wa sabbihim an irdihi idan taba a idan taba hu muktaba sannan kuma za su kare mutuncinsa idan wani mai cin naman mutane ya ci naman za su yi kai daya za ka yi magana kai magana ko wani mu sanin mu da wani mutum suke a daidai wani haka wata magana yanzu kai kai wannan fadan wato a kan gabata du'a'i sannan kuma ga gaugawa in yi addu'a da yayi za ka auna a ce kaga da muke haka din nan muka zama wani kaman kwando ana yi mana yadda ka ga dama mai ta addu'a ba a karfa mu ne zai samu abin da Allah ya ce ko ba ya gare na ba wallahi ba ita ba domin ana da yaƙini ko ma shi mutum bai yarda ba in ya ga yau kun yi gobe da an ji mai gobe kun kara an karba gobe da kun kara ba zai tsoro ba sai kai bari kai ta ko mutanen nan me yasa ka kala sakon manzon Allah saboda lafiya ka taba suka gani tabi'ai ne ka su kale su za a zo mutum komai abin shi in saboda kujerar shi ne zai zuba mai kujerar shi ba ruwan sa kujerar shi amma ran da ya shiga hanyar yana da sani ko shi ya shiga masifa ko gwamnatin ta shiga masifa a lokacin nemo su ake yi ma a ce ku zo ku yi mana adda in suka addu'a in rashin ruwa ne in masifin wane da sun daga hannun kafin su ɗauki hannu a samun jawa mu kwaikwaye su da ku bi su wannan na gaya wani sai wani bai hudu suna hira da musulmi musulmi ke ce mashi za mu zo mu fata garin ku wata rana ya ce gaskiya ne maganar da annabi ya faɗi ya faɗi mun yadda haka ne amma wanda za su fata garin nan ba ku bane da dai irin na farkon nan ne to dole da sun zo sai dai mu fita ba ba ko ba da za ka yi ku duba yana cikin gudu ya hau ba shi ba ya hau yace to me yasa ce to yanzu da abin da muke tare da ku ke tare da ku ake shan giya tare da ku ake zina tare da ku ake jirrewa tare da ku ake zai sa'an da ya kuni ke yi wanda ya kuma ka yi to kuma mu kuma mun sani mun karanta a cikin littattafan mu cewa Allah yana ɗaukar wannan innal arda ya rufa da ibadiya da ibadiya salihu ina ba da idan ka bayar da sakin an innal arda lillah ya rufa yurduwa kuma yayin haka haka abin yake amma mun su kaga da wuri a zaman nan amma ku zo mu zaman zaman tare da ku kuma sannan a dai a bari ku danne mu da duka bin nabi to aula akai nan ya kalla ruwa da haka zunubin mu ne yasa muna adda ba karba laifin mu ne Allah bai canza ba daga yadda yake yana badawa yo iwa yamna wannan sifar tana nan amma yana badawa ne ga waɗanda suke masa da'a yana nan zaku gani wanda sa kabar saboda haka wannan shine ina ne wa sur'atu ijabati du'a'i wa zawal al-wahshati bainahu wa bain Allah sannan a tsaye da firgici shine wanda muka karanta ne ko tsakanin shi babu tsakanin shi da Allah wa qurbul mala'ikatu minhu sannan kuma kullum mala'iku na kusa da shi saboda mala'iku suna jin warin mai sabon Allah suna jin warin sako saboda haka idan mutum sabo yake mala'iku wari shi suke ji ba su zama da shi amma idan yana da kamshin da suke ji suna son zama da shi idan ka ji ba cikin wancan littafin da ake cewa a wannan al-muttadir rabi bi sawabi amal salih littafin ne cewa idan mutum ya tashi da daddare ya shirin zai tashi ya mun laili ya alwala ya wanke baki ya alwala ya shafa turare kafar ta fara ta na fila mala'iku har da gari da suke yi zan zuwa kusa da shi har sun ban da shi ke zan fahimci aikin sa wannan na da jewa zai dau aikin ke wurin Allah domin murna suke yi su zo wurin Allah da aikin alkhairi ba ka murna su je wurin Allah da murna aiki ba ka da nai amma ikram aiki da gari da suke wa zai dau kai wurin Allah saboda sa'a'ar da aka yi suna faranta masa da sun san Allah na san wannan daga an gane yanzu ka ganta matarka da wanda za ka aiko ka maka dubu ɗari da wanda za ka aika ka masa takardar saki wa take so shi ɗan aikin da za ka aika da wanda za ka aika ya kai dubu ɗari da wanda ka tura shi dole ya je kai wanda saki wanda sako ya wuto. Tafi ne na da shi wuto. da kuma shi ma da aka aike yana jin daɗin kai sa amma dubu da shi kama shi kace zai kai wata ai asuna ne shi ne zai abuci ya ga wannan da gane wuri ya da ke kawo misali to to wannan abin haka yake mala'iku idan bayan Allah suka yi aikin alkhairi daɗi suke ji saboda abdi Allah saboda su bayan Allah ne ba sa son mai bai saba Allah shi yasa in kana da amma har adda ce ba shine abinda muka koyar shi wannan so to ba ku suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani suna masa adda saboda su yi Allah to shi ne wannan saboda haka zai wa bu'ida shayatin al-ins wal jinn minhu sanna anisan kadda shaytanun aljanu da da da da aljanu da mutane daga gare shi na anisan da shi wannan ba su yake da shi watanafufin nan ala khidmatihi zaka ga mutane suna rige-rige wajen masu masa hidima da su samu lada suna ganin bawan Allah karanta ba kai wani bawan Allah ya taho daga kurasa ya taho karatu wata mata ta gaishe ta zo kawai ta ɗauko dinari dubu ta kawo shi ya ce wannan baiwa Allah na menene ta ce so nake ka amfani da shi ka biya sadaki ka aure ni ba dan ina da sha'awa aure ba sai dan ina da sha'awar yi ma bawan Allah hidima ina da in na ci gaba da yi ma hidima in dafa ma ruwan shayi in kai ma in dafa ma ruwa kai wanka in dafa ma ruwa kai alwala sanda kake a kana bauta Allah in kai azumi in ma rubu na baki kawai shi ya sa na aure ka nake samu na dadi saboda ko bawan Allah ne ce ni kuma gashi ban zo da niyyar aure ba ban zo da niyyar zama nan ba na yi alkawari wa mutane na ne zan je in nemo ilimi zo koyar da su na aure ke nan zan zama kuma mai da mata kudin ta auna in muni ko za ka yi auren ba da auna da kwatanta ana kawo abu ne dan mata kwatanta mana mu da waɗannan mu gane bambancin mu da mu
kuma ga baiwa mai baiwa ko ya dauke ta ya tafi da ita kasuwa ya je ce mata bayanin duk mun karanta da cikin dunan fati aka je da ita ya ajiye ta nan ya ce tsanan cikin dawo ya dawo bai sadda ta ba ta dawo gida da ya fushi ya zo ya same shi zai fushi ya zartar da wani ta ce ya haƙuri tsaya ka ku in gaya ma huzurina ta ce inda ka ajiye min nan inda ka ajiye ni ban ji wanda ya ambaci Allah ba gaba ɗaya babu mai tasbihi babu wanda ya ambaci Allah ina ji tsoron ka da wata masifa ta ma ba ta haɗa da ni in ka ga dukiyar ka ce ma ba a ma ta na dai dukiyar ka ce dan wani abu halaka ta zo na halaka ai ma ta ya ce ai sai wannan baiwa ma kin so ki tantance ki zama baiwa ba na hanta ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na dawo maka ina ta ce ai in zauna karkashin ka ina baiwa ya fi in bar wurin ka in je ko wurin wane ne ina biya saboda bauta Allah da kake yin nan tana taimako na ina ina jin kamar na yi tare da jira lafiya aura baiwa ce ni ciwon bauta ga wanda aka sayar baiwa ce bai ita ya ɗauke ta ya sayar saboda bukatar rayuwa ta je gidan gidan da aka kai ta dare lokacin da ta saba tashi da sallah da dare sun fita da wanda take wurin shida yanzu wata kuma ta masa lokaci ta ce jama'a ku tashi lokacin sallah yayi su shuru ta tafi suka ƙara dawowa jama'a ku tashi lokacin sallah yayi ku ba ba sallar dare da suka ce kai mu ba ba sallar dare alaihi ba ma sallar dare mu kuma ba muka saba ba mu saba tashi da dare da sallah ba to zo na da kuka a safiya da safe ta koma wurin wanda ya sai da shi na shiga cikin masifa menene masifar da kika shiga da shi yana tunanin kuka da suke me suke maki me suke maka ta ce mutanen gidan nan ba sa sallah da daddare kamar yadda kake yi na tada su sai suka ce su ba sa sallah da yi sai ce la hawla wala quwwata illa billah to masifar da suka shiga yanzu ta fi masifar da ta sani sai da kuma gane ita yanzu masifar ina ta samu lahira shi masifar ina ta samu sai daga duniya sai koma wurin sai sai mai kala wani da ciniki su an shi kudin su in ba ka yarda ba kuma a sai da mai ikala mutum ya yi ciniki da kai ya yi nadama ya dawo ma da abin da ya saya sai kuma ka ciniki shi mai da masa da kudin sa yanayin wannan ku gaya musu yaran ku gaya musu in fara malamin idan mutum ya tafi ya sai waya ko ya sai wani abu a kasuwa bai lalata ta bai mata komi ba wanda ke kasuwar ya fi sanin yadda zai daita kada a zo ya sai waya dubu hamsin a ce sai dai yanzu a baki dubu talatin bayan ɗabiyar da ya ɗabi ya dawo bai bai mata komi ba a taimake shi a maida mai da kuɗin shi wataƙila wata masifa ta same bai san da ita ba sai da ita waya wannan abun in kun yi kun samu lada wurin Allah kuma wallahi sai Allah ya ba ku mafita wannan abun kada ku tunanin za ku shiga wani hali sai Allah ya ba ku mafita balle wani abun ma ku san karfi nan muka karanta Abdullahi ibn Umar ya sai da bawa bayan ya sai da bawan nan haki biyu fiye da sati biyu lafiya lau sai wasu kuraje suka fito mai a wurin wanda ya saya sai dawo ya ce Abdullahi ibn Umar ya sai da mai da bawa mara lafiya yace a da sai da ma ba Allah sai Allah kuma kwanakin da ake na ba har kwana uku ne yau wannan su da ake ba musu na kwana uku ko ji ba kai yanzu babu wata matsala mutum ne yake bai yadda ba aka tafi wajen Amirul Mu'minin Uthman bin Affan lokacin shi ne khalifa aka gaya mai magana wannan ta ce Allah ba wanda zai ba da shaidar cewa ka san ba wannan yana da lafiya abin nan amma za ka rantse cewa ka sai da ba wannan lami lafiya ya ce ba zai rantse ba saboda wani abu na duniya ina iya masa ikala ya dawo man da bawa na domin na mai da kuɗi shi ya ce a maida mai kaza ya dawo da bawa a maida mai da kuɗi shi wannan bai face kaga wannan ba ba aibu aibi ne ma ya dawo mai da bawa shi an saye dirhami ɗari takwas aka dawo mai da bawa bawa kuma Allah ya warkar da shi kuma yanzu ya sai da dubu ɗaya da ɗari biyu ya ci ribar kusan rabin kuɗi ɗari takwas aka sayar yanzu ya samu ribar ɗari hudu akan wancan to ya kaga ba ba ta wuta ba to kullum idan mutum yana yin abu saboda Allah wallahi Allah zai ba shi wuta kada mutum ya kallon ta kusa domin wasu din ma yanzu mu kai abin nesa wani yana iya yanzu wani ya sai waya a da safe ya je ya samu wannan matsalar ta wani abu na shi ko ya fadar sai shi bai da lafiya ko masu shi ba ya basu da juna biyu bai sani mai zan kai ta asibiti an kwanta an ji aiki ni zai fara tunani ya mai da wayar da ya dada mu wani zai iya ya zo ya ce ya sai ta dubu hamsin bari ya saya dubu talatin kuma shi ya kai da zai lillike ta kuma ya ƙara sai da ta dubu hamsin ne ba shi kuma nan ya rage masa dubu ashirin ba daidai ba ne ikala lada ake samu dama a fito da muka yi tabarruk in kai ka samu lada in ka ce ba za ka yi ba kwata kwata sai dai zai sai wani wuri ko ya wuri tun mutum na lokacin da ya kamata wuri ya wuce amma in ka yi za ka samu lada amma da sharafi shi kuma kada ya fada ya kuma abin nan lafiya da ba wata asara da za ka yi kuma da za ka yi yan kaɗan wadda ba ta dame ka ba akwai abin da ka fi ƙarfin shi kai ma ka san ka fi ƙarfin shi don me za ka dawo kasa na Allah ya baka daraja akwai wanda ka san ka fi shi kawai ba abin da zai ma ko ka yi ba abin da zai ma to me yasa ba za ka yi ba ka samu lada magana abubuwa ba ko ina mutum yake zama na shi a ji akwai rozu akwai tausayi irin ya kwaikwayi irin tausayi irin na bazan Allah yana kwatanta ba mu yi ga duka halayen ba zai yi ba kwata ba zai yi ba bai yi ba wani wanda zai iya kamun mazan Allah wajen biyayya amma dai mu kwatanta zama na mun koyi wasu daga cikin halayen da muna kwatanta ga wannan hali a yi hakuri na kira da suna sun son a rika sanin saboda haka za a yi wannan to wa adam kawfihi ko a'a na kai na abu ni ban san ko abu ya ce lokacin kuma na ga zai kai wa tanafusin nasi ay fi halaqat matihi wa khitbatihim li mawaddatihi wa surbatihi za ka ga mutane suna neman maka so kai ma ka so su daga ta kama su ka ba su kan suna so ka so su su mutane za su rika so su zo kusa da kai har su rika tunkahu su zo kusa da kai su zo kusa da kan ma suna jin daɗi kawai saboda Allah ya zama ya yi mutum wannan zaɓen wa khidbatihim fi nalima wa suhbatihim wasu suna so su kai su abokan ka ne ma in aka ce ka san wani ai ko je muna tare saboda ta jin ka kusa da shi ma sarki shi ne abin da aka ce ya kuke ganin waɗannan abubuwa wa adam da khawfi min Allah sannan kuma ba zai rika rudewa da mutuwa mutuwa ba kullum an magana mutuwa ya hauka ce au da ka gani mutum yanzu ko lokacin da aka wasu mutanen har sun koma yanzu da corona nan da zo suna jin tsoron da fiye da yadda suke jin tsoron Allah tunda har wanda ba su jin tsoron Allah an nuna sun fata sun sa gobe a kalmar Allah suka ga corona da ruta ko suna da dawa sun fi Allah. Dalilin corona an kulle gidajen karuwai, an kulle hotel, an kulle inda ake tanki, inda ake iskanci na duniyar nan, can ma inda suke na nesa, ila aka kulle, dan Allah ba kulle? Saboda da aka kulle. Dubi kasashe ka gani, ko nan din ma nan kasan zuwa ka ba ta da kulle duk wurin da ake abin nan ba a dawa. Turu kake ji. Ai ko dokar da ake sawa dan ka aje a ci gaba da wannan cutanyar cutanyar da ake ta yi ne a tare mutane kowa ya tsaya ba gida ko ba ka bane to me yasa da an kulle gidan gidan saboda saboda Allah an kulle gidan karuwan saboda Allah to ko na ka in an zo dole mutum ya ji tsoro ko ne tsoro da ya ji wannan abubuwan da saboda dama da maldamal بل يفرح أي به أي لقدومه أي يفرح به لقدومه على ربه مرنا ويجي إن سوى تزوج لا تزوج duba yanzu muna ga maganar sahabbai ko talai mutum zai zo ka ga yana ta to yau dai yana yi muku sallama ku duba Abu Dharr Ghifari amma ta ce bai gaya ba ya ce kan da take koma daga can wurin saboda na ga wasu baki yanzu suna sauko ko wasu baki sun zo za su shigo suna so su zo mu dan tattauna da su da gidan ki zauna in sun gama sai ki dawo nan ko mala'iku ya gani zai mutu ta fita ta koma can gefen hanya ya mutu ta dawo kawai ta gashi mutuwa zai dawo ko rasa yayi kasa mutu ga kai mutu gaban ta kuka shi ya sallame ta yi nan koma can wurin saboda na ga alama akwai baki zan za su shigo ana da baki za su shigo yanzu da su zo mu dan gara in gara kin na ko matan ta fita ta koma gefen hanya na ɗaukar bakin mutane mala'iku ne ya ka gani saboda zumbi Allah man kana lillahi kama yuri kana Allah lahu kama yuri haka suka yi mu ba wa liqa'ihi lahu wa masirihi lahu saboda zai haɗu da Allah ya san zai koma wurin Allah dan haka bai damu ba wa safara duniya fi qalbihi sannan duniya kuma sai ta koma wa komai ba a zuciyarsa ana ganin ta wata wani babban abu sai da ne shi balle har ya kidini a cikin ya rubi wa kabura al-akhirata indahu sannan kuma lahira sai ta girmama a zuciyarsa ita ce babban abin da ya dame duk abin da zai bata masa lahira wannan abu bai sashi duniya ko dan ta lalace in dai ya samu lahira bai damu ba saboda lahira ce gaban shi ya so wa hirsuhu ala al-mulk al-kabir ko kwatayin da zai wannan inda ko ko kabura al-akhira inda wa hirsuhu ala al-malik al-kabir da kwatayin da yake da shi zuwa ga mamallaki wanda yake mai girma wal fawz al-azim fiha da rabon da ake samu ciki mai girma aljanna Allah ka samuna daga cikin aljanna ba dan kare mu ba wa sauki halawa da kuma kanta da daɗin bauta ya riga ya san gani wannan kuma za a sa masa ya rika jin daɗi yana bautar Allah ko kuna ganin ko yayi ke daɗi ko yana jin daɗi ko azumin nan da kake gani na nafila wani in kana yi gani yake kana wahala kai ba kake in ba kai daga rana wata rana a in ka mance ranar da kake nafila ne baka tanaji abu sahur ba karo lokacin azuwa sai ka jiran ka ƙarshen ta ma kai kuri ya ka saba da azumin nan yau ka wuce kankan da in ka wunin ma saboda sabon da kai sai ka manta ka wunin ba ka ci abinci ba ko ka manta yau ba ka mai ba azumin ka ke ba saboda sabo dan da ka saba da da'a wanda baya yi idan yake wahala da shi shi yasa duk inda mutane za su samu wata ƴan mafaka kuɗi suna so yanzu kaga azumin yau ko da yawan mutane ba su yi ba sai ma suka ta turo mana ba bidiyo sai su turo bidiyon albani su turo bidiyon wannan sai ya ce azumin ranar asabar haramun ne haramun ne azumin tasu abun kamar yau ya yi ce to yau ga shi za mu shiga tasu da ashura ya ce to kuma ya yi daidai asabar ne asabar yin azumin nan asabar haramun ne to da kai su ka fi ta abin wanda dole ne a ba da wuri tun da ya wuce kacin da yana yadda malaman duniya suka yi suka tabbatar da abun nan din da da su ma sai janye shi a fahimta to da Allah ya ce na jiddin albani ne mai amma kuma ya saka ma kullum malaman Saudiya sun mamlaka a wani suka je kenan ko ba ka bane ka wata dai dai har da fatawa ko dai nan to wai ma dai a imman ma diga diga to wa shi dai dai ya fito wannan ko mutane shi abin da suke so kenan ko shi yanzu ya mutu da za a yi alƙali sai ta ce to shi ke nan malamu ba shi uzuri mun ta sani amma ba ba shi ne fahimtar jillin malamai ba amma mutane ba ba su da malamai su jillu su kullum guda daya ya saba ma kowa an gama na sittu shawwal an dawo wannan sittu shawwal an zo an samu jillin malamai sun zo sun tafi wani ya zo ya ce malikiya kuma malikiya ma inda ake so ai malikiya ne kuma aka ce ai matan mata ta yi a cikin sittu malikiya ko ba ta wani ya zo cikin shi kuma sai kada inda na ra'ayin su bayan kuma wahid abdulsalam bari shira da littafin da yake da can ma an ce muftar yin wannan abin daraja ne yace yanzu ma ba mu dole ne ma ai tunda an gano rashin yin yana haifar da masifa fi ta zina ga kasashen da ba sa yi nan zina ta yawa kuma har da jijjina aka yi ta malaman duniya da likitoci ina da littafin yana nan sunan shi a wannan manhaj tarbiya al-islami littafi ne aka yi sun haddace jinan da kwarai ke da aka fitar na mahimmancin yi ma mata wannan abin dan ga abin da ke haifarwa in ba haifar masifar zina amma malikiya sun ce a yi amma kuma nan tunda ba za a yi maliki ba kuma maliki ake so a gaba kuma maliki aka ɗauko muktasar karanta aka yi gaje-gaje da maganin ka ta karanta kuma a maliki sai sa muna so mutum kullum za ku mutane in za ka bi mutum ka bi shi ala basira kuma da kana sanin menene ake cewa ba kawai mutum ya rinsa ido ba kai ta bin mutum a makance na jan tabin da aka dawo to mun mutane wani lokaci wani gida ma makafon ne ma bai da ido kwata-kwata zaka da abin da aka ce so da kaunan wannan sai sa ko ba gaskiya bane sai shi ya ce shi haka ne kuma an yi magana da an ci mutuncin mutum an ci mutuncin mutum to za ka wani salama don an ci mutuncin mutum daya shi ne mutuncin malaman duniya ba sai ka tare masa wannan duk malaman duniya su zo su yi istifaki a kan abin mutum sai ya saba sannan kuma kai in ka saba maka sai wani ya ka saba shi ne ta kawar da ba shi ma da masu faɗin su za su fito kama ita da magana masu kare su suna ga abin nan mutane kullum ba ka san ibada ko suke su samu wanda zai zo ya ce masu da ba da ba Allah ko kuma ya zama mutum ya daidai da wani ra'ayi kan sai ka ko ya faɗi abin da ya ga dama kawai ka ci ba su sauka kuma an riga an san mutane da ba karatu suke ba in ana da karatu ko mutum ya gaya ma abu yanzu ka yarda ana sa ran in kana ta karatu wata rana da kanka za ka gano ka gane wannan maganar kuskure ne shi kenan shi in ya yi kuskure ne ma ko mene ne kace Allah ya ji kanka gaskiya wannan maganan a nan wurin ni na faɗa maka ba zan faɗa saboda ga dalilin da na gani a magabata to shine yanzu za ka ga yau din nan ko yau ko ɗan da yamma sai da wani abu yana kan baya sai ka ganin wayoyi mata ɗauka kuma ce sai da aksariya duk wanda ya kaɗau wayar nan zai ma magana ne ma magana azumin to mana yau gashi tara ga wata gashi malamai kuma sun ce yin azumin ranar asabar haram to na ka tura shi su ba su to ya za ka yi tafiya ka gaya ma wannan amsa ka gaya ma wannan amsa wani ka tura mai ba maganganun da malaman suka ce ga littattafai nan a rubuce ga maganganun malamai magabata su a himma dukkan maganar da suka yi game da wannan mushkila amma mutum tun da bai san yin azumi kawai sai ɗauki wannan yi haka na ta cewa tun da mutane ba sa san yin ya ɗauki wannan jirgi su ke wannan tun tun wanda kai kuma ka ce kada a nasar ba tun da ai da kafin wannan fatawan mun sani malaman mu na gabatin gabani ai duk sun mana muna suna azumi mu muna yi tare da mu ko kuma har sun mutu ban san sun ce su dena wata rana ba wani dattijo da ya zo nan na taɓa gaya masa na shi ba ma ba karatu aka yi ba ko me ba na san shi ya daɗe da mana ce ta wuka ma mu na tambaye na ce mana wannan matsalar ya za a abin da kan ce to ni wannan matsala yanzu ba abin da zan ce amma dai ni abin da na sani shi dai ya yi wannan azumin kuma ya sa mu yi kuma ya ce mu ce mu mutane su mu an muku ayya muku wani ya ce mana mawai ba ko fi ya wani ya ce mana mawai amma yanzu wani gwangwani sai ya zo shi an yi wannan maganar ya zo ya ta yawo yana yaɗa mutane yana wani ba ke to yana yawan malamin rashin kunya wai ai ma yana ce mana wai ni wai yaro wai saboda ya rinta ko shi shekara nawa girman da ita da yake ta rinta. A da laifi ba sai ka san shi ba. kamar shi ne zai ce wai wani ya da take damu to da kai ne wa malam da rashin kunya na yawan malam da rashin kunya saboda ya rinta to na gode da ka kale ni saboda ya rinta farkin da girma kuma na kara to abin magana saboda haka in za ka yi azumin ka kai in ba za ka yi baka bai shikenan cikin ba za ka yi baka bai ka huta kawai ka yi wancan fatawa ka ce ba ka yi amma muna ma da wuri
to shi ne gaskiya ne shi ne ba da shi mu ce ce babu zai rabatan ba bai da za ka yi to amma ya buɗu ba ke ce babu nan ne da daɗi to haka waɗannan abubuwa in mutum da ba zai ne shi za ka je gidan shi ne ka tambaye ka ce ka yi amma mutum ya fito kullum in za a yi wani abu sai an zo mutane sun shiga cikin wannan rikicin mu ba za mu ma gama wannan rikicin ba mu tsallaka kan wata matsala ta ilimi kullum shekara sai an maimaita ta kullum shekara sai an maimaita ta wannan ke nuna mu muna cikin wani duhu ya kamata a ce tun da ake yi nan yanzu mutane ya ɗauka su ɗauki gaskiya cikin biyun nan dole ne magana ne gaskiya ya zama sun gano sun ɗauka sun za su ɗauka in ba za su ɗauka ba sun ce karya ne amma dai na maganar matsala ya sun ƙaryata shi kenan an tsaya ko sun gaskanta an tsaya amma kullum sai an maimaita aure Itu kemudian
to Allah ko kyauta Allah kyauta to kuma da yake ne to ai an mai da matsala addinin mata ko a kawo matsalar siyasa idan jam'iyyar ka zo sai masu magana ko ba ta da gaskiya ka yi ce ka ce gaskiya ne kai ta faɗa kai a haidar da kai wataƙila ma zuwa kan kana dangan ba in kuma san abin nan ne wanda kake so ce in wanda ba ka so ce ko tana da gaskiya ka so ka ce kariya ne ai ta tsiya da kai a haidar da kai to kuma ana nan ana nan wata rana ma to a gara mutum ne tun ana nan da ita mutum ya yi tsalle ko ya fita daga nan ko ya koma can to da ka kace kariya ne yanzu ne ka kama kabiyar ya zaba mutum zai zage fatin ya fito gidan rediyo ya zage sai kakkar ya zaɓi ana nan zai tsalle ko ba fatin ko to da ba zan su wani zai zo to ga dubar can ko eh to to to to to kaji ya koma an ce ta yi aiki ya ce ba sai komai ba kuma an ce su wa ya ci gaba ce ta to shi ne mana wannan to to ya zai to ya zai ce ba dama ta sokwacin a yawon ne to ya fita daga baki an tambaya an ce ta yi aiki ya ce ba sai komai ba to wa ya ci wa ne ne shi ne gwamna kuma a lokacin ta ya baro ta ya dawo to haka ma ake irin wannan to addini za a yi mata to dama ba ya ce dole a karanta ba kowa ya karanta in ƙara da wannan da ya sanda lokaci ya kare wa hirsuhu ai wa dhaqqa halawatu ta'a wa wujudan halawatu al-iman kuma zai sa mutum ya samu wato karfin imani ta dalilin wannan wa du'a'i hamalat al-arsh wa du'a'i hamalat al-arsh kuma zai samu addu'an wannan mala'ikun da aka yi magana cikin zafin alladina yahmiluna al-arsh da aka yi magana kuma neman addu'a to zai samu turko ne addu'a dalilin wannan masu ɗauke da al'arshin nan wa man haulahu min al-mala'ikati lahu da waɗanda suke gefen al'arshin daga cikin mala'iku za su rufe masa addu'a wa fariha al-kiram al-katibin ay lahu sannan kuma waɗannan masu karamcin nan masu rubutu za su rufe murna da mutum kamar yadda muke magana mala'iku suna murna da suna ta rubuta ma a ka karanta qur'ani ka yi sallah ka yi azumi kana nafilfili ka afkar ka tasbihat ka tahmidat ka tahlilat shi ta rubuta tun da safe har yamma suna murna da kai har sai ka zo da suyi ka bashi yace ko yaro ne a makaranta ka daina ta tumbul duka da kana jin daɗi har malam ya zo da wani abu ma kyauta lokacin ne wani yaron yana ta kullum sai yayi abu sai kai ko ya ce ma kai kai tsara a irin mutum yana ne ma ni kai mutum yana ina mutum yana in bai gan shi ba a jiran ne zai ce ba san mutum yana ba saboda to ban zai fara shi to da ka za su yi murna wa du'a'uhum lahu sannan su rike masa addu'a kullu waqtin kowane lokaci za su rike wa mutum addu'a ba ma sai abin nan ba wa ziyadatu fi aqlihi sannan ko mai wannan halin za ka ga hankalinsa ba yana karuwa yana ƙara haske wa fahimi da fahimtarsa sannan wa imani imanin sa ma zai rika karuwa saboda imani yazidu wa yanqus yazidu bi ta'at wa yanqus bil ma'asi wa ma'rifatu abin da ya sani da abin da bai sani ne za ga shi ya san shi kana ganin shi kan gara wa usul muhabbatillah sannan zai samu Allah ya so shi nan ba ta Allah ya so wa yaqbalu wa za ka ga yana fuskanta Allah na fuskanta shi da duk abubuwan da zai yi wannan da aka ce dinnan menene ifazillah tajidu tijaraka ko da aka ce ifazillah tajidu amamaka ko wata ruwaya to saboda haka zai samu Allah duk inda fuskanta zai same shi wa farhuhu bi tawbatihi sannan kuma Allah zai murna idan wannan bawan ya ya tuba saboda haka Allah yana murna da bawan wanda ya zubi ko bai wanda da ya zubi ta dawo gurin shi zuwa ga tuba har fiye da wanda yake yana dajin nan da aka bada misali a hadisi ya tafi cikin dajin dabba shi ta bace ya sallama zai mutu ya dawo ya ga dabba ga tana a gaban shi har ya ruɗe ya koma ya ce shi ne Allah kuma Allah shi ne saboda kirkice wacce daɗi ne to Allah na murna da bawa sa da ya tuba fiye da shi bawa ne ke abin nan ba ya fito وهذا بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا wannan fa shi ne ma abinda in aka bar zunubi a nan duniya waɗannan abin da aka jero su za mu samu sun kai nawa to duka wannan malam abokan su ne abin da ake sa mutum zai sa babu ne to shi ne kada wasu daga ciki babu a tsari tarkin ma'afi fi duniya fa'ida mata to in an bar duniyan ba رد قوم سنية والدنيا تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة ولكن الله kafin ya yana da fala yana za a sai zo zai mutu za a yana wannan yana jin daɗi yana da farin ciki saboda mala'iku sun tarbe shi ne mai bishara Allah ya ce mu gaya ma kada ka ji tsoro kai dan aljanna ne za su gaya ma wa bi annahu la khawfun alayhi wa la huznun za su yi maka bayani sai ai kai ba wani tsoro ‘ya'yanka da abin da ka baro baya kakka damu Allah ya tsaya ma ba za su zarta ba nan kuma yanzu inda kai za ka babu bakin ciki daga nan wurin ko cewa aka yi ko ka yadda ka koma can baya zai kai na nan dai nan gaba kada dawo wallahi al'adu duk mutumin da ka ga ya zo mutuwa ya ga wannan abin hajiya ce wai yana tunanin bai sa'a ba amma wanda shi ya yi sa'a bayan ya bar duniya ya samu irin wannan bishara inda za a bai sai ya dawo duniya ko ci a kai zai zama sarkin duniya wala ba zai dawo ba zai yasa ba in ana cikin ta ne ake ganin kamar wani abu ce ita amma kaga ranar da aka bar aka ga can inda an yi sa'a aka ga ba a samu can duniya ta koma yadda annabi ne ya gaya mana ba ta kai fitar tsoro wurin mutum ba zai dawo ba zai yasa ba abin da kake tunanin ka haje a ciki daga matan ka ƴaƴanka da komai na ka in dai kai za a tafiya za a ce maka da kaji tsoro a komai nan kuma inda za ka ma ba tsoro ko zo na inda ka baro ne kawo kuwa inda za ka yanzu ba ba bakin ciki a inda ka baro ba tsoro a inda za ka shi ne magana wannan shi ne za a samu wayan kafilu min fitinin duniya za a cire mutum daga kurkukun nan na duniya wa biha da kuncinta da matsatsinta ira ila aula ne wa ya janna zuwa ga wani dausayi daga cikin dausayin aljanna in mutum ya riga ya ga wannan dausayi ba zai daina a duniya ba ko an mai tayi aka ce ga duniyar nan dawo za a naɗa ka sarkin duniya wallahi ba zai dawo ba yana amfiya la yau na zai dinga jin daɗi cikin wannan wurin har a tare kiyama a wannan wurin fa idza kana yawmul qiyama idan ranar kiyama ta yi kuma babban kana minan nasi ai kana yawmul qiyama kana nasu fil harri idan ranar kiyama ta yi zaka ga wasu mutane a cikin zafi wal harfi da gumi suna cikin gumi wa huwa fi zillil arsh shi ko yana cikin wa al arshin Allah abokin da rana yana zauna shi yana kallon abin da ko a nan duniya kwanaki da muka wada misali a ce yau ka je wani taro rumfa ɗaya ce aka yi aka ce ka bi a je su disikonar abin nan waɗannan manyan su ga kujeru suna zaune ga rumfa ga kwamike kuma kana sai a rana ka ta ce auna kuma ce ba za ka shigo sai an nawa a tsare ka sai duk wanda ya shiga bai da lafiya tashi kuma kana sai ga rana ga cunkoso can ga rana ga cunkoso ga ba kaya riga cikin da aka yi tsananin zafi da ka ɗauki kayan kayan nan da muke sawa ba ma gane amfanin tsirrai da aka ce babu sun ce su cikin rana yake hulan nan da neman amfani kana kalima kayan da ka dora jikin ka fatan nan ba ka samun rana mu ba sharatar akwai babban ni'ima a ciki banda da tsirrai ki dafa in ko ka ci gaba da haka aka dade ana yi fatan da sai ta canza sai ta koma ka ga yadda zaka zama saboda rana na mutu kullum kai tsaye auna da fuskar ka da bayan kai na ya fashe sai dai mata ne su dauki kullum sun ta shafa mana goda amma dai ɗabi'ata da mu maza fuska da kai da jiki inda yake shan rana kana ta wahalar nan a rana in ka tuka rigar ka aka ga jikin ka zai aka kawo ba kai ba saboda shi yana da nufa da riga rana ba ta rubu shi kai amma sauran inda yake wajen da rana a falaka sai gani komai shadda ita da take cikin inuwar nan kullum sun na inuwa ta ɗauka ta yi wanka ko ba ka yarba da ni ta yi da sabon ta kara da rana ta yi da yamma sai dai sai ka dawo guda ɗaya ba wata ina ce ya yi ka kara sai ka kara ka dawo da ni eh da kai magana ran nan na yi misali ran nan jiya ma ya wata ko kuma mun gani ana ji aka aka liman na hudu ba aka yi to mai takarda aka ce ana da ruwa dole da ɗan lissi ne za su ji ka dubo
to me za ka iya zuwa da saurari to ka rike da shi abin da yake kallo ne da shi ko a juma yana gane wannan bambancin al'ada wanda ya je da wuri yana cikin masallaci ko ana ruwa ba wai in ma wani masallaci ne ba irin nan ba kamar jin ana ruwa sai dai ka kalla da wuce ka ga yana ruwa amma irin wannan da suke da wannan jinin abun nan ba in ana ruwan ba ka jin tafi idan ka fito ko ka lika dole to ga kallo na ciki ga wasu dan waje suke haka sun mamma kure daga su ba amma suna neman yadda za su nan wani ma ba za bai ba a tsalle an taɓa zuwa idi wasu mutane zan aka yi sallah ranar sallah aka zo wani kawai sai dace ya kwabo ya ce wai kawai ga an ce su fito idi kuma ana ta ruwa ana jiba su eh ya ce an ce su zo idi kuma zannan na ta ta ruwa ana jiba su kamar bai ma san da Allah yake magana ba
fa idan sarafu sannan idan suka tafi ga sunan wa huwa fi zilli wa huwa fi zilli zilli al-arsh fa idan sarafu bayna yaday la ha idan suka zo gaban Allah suka juya daga nan ko ke da biki da ta yami sai shi a dauke shi a kai shi cikin ɗan dama waɗanda suke hannun dama ma auliya'i al-mustaqim sai a haɗa shi da bayan Allah wanda masu tsoron Allah wa hizbihi al-muflihin da bayan Allah tawaga Allah fatin Allah masu rabon nan su za a haɗa shi da shi وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan falala ce da Allah yana bada ita da wanda ya so wallahu dhul fadl azim Allah shi ne ma'abocin falala da girma subhanahu wa ta'ala inta wannan shi ne magana mu inta alwaqt ko to wannan shi yana nan cikin kitabul fawaid na ibn qayyim shi ma in dai irin wannan mugun ne shafi na 151 zuwa 152 wannan shi ne muna fata Allah ta wara ko ta'ala ta rike mu wannan ya cinye duka abu sai gobe mun ga dar Allah wala bi baka amma gaba ce ta waccan magana dan haka in zo gobe insha Allah sai mu dora kan mulakanta wadda zunubi yake mutum to kuma in mutum bai yi zunubin ba kun ga daraja da ya samu ina fata an gane Allah ya mana mawa asali da سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا رب يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وغفر قلوبنا ونصر معادلنا وخذل اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن ثواب منا واحشرنا في مجنبينا وشهد جوال حبيبنا واسقنا بيدك هنيئة مريئة لا نزمو بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kada ba wasu daga mun zo nan ba mu dawo ba ba dawo ba bude ba ba bude ba bude ba bude ba sai sai da gaba ba bude ba yanzu kada ku su ji su ga ba bude ba